na a mun karanta shan satin da ya gabata hadisin aisha za mu tashi hadisin aisha muka tsaya ce rahimahullah ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal liman dalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradin muttafaqun alayh mun ga gurin ko duka wannan cikin babin abin ga tahrim zul wannan ya ce rahimahullah ce man zalama qila shibrin ya ce dukkan wanda ya yi zalunci daidai da kamun hannu kamun hannu shine haka nan terminal art na ƙasa ana ya zo ƙasan mutane ya ci iyaka gona ce ko gida ne ko abin da ya kama da haka nan to wiqahu wannan abin za a rataya mishi min sab'i aradin daga wannan tun daga ƙasa ta bakwai za a wannan daidai ba abin da ya zalunta wannan za a giggibo shi tun daga ƙasa a dora mishi shi ya zo da shi ranar tashin kiyama nan kaga man kuma kowa ne ne shi yana daga cikin alfazul umum ba a keɓe wani ko wani ba kowa da kowa yana shiga dukkan wanda ya yi zalunci wannan ina ga wanda kuma suke zalunci abin da ya yi haka abin da hadisin yake son ya ce dukkan wanda ya zalunci ko mun kankanta shi ya zalunci mutane game da ƙasarsu ranar tashin kiyama za a giggibo ta tun daga ƙasa a rata labta mishi a wuya ya zo da wannan abin da ya zalunta yanayin hektar guda ne hektar guda za a giggibo a ɗoro mushi in hektar nawa ne ma ranar tashin kyama zai zo da abin shi eh kuma kowa yana ganin shi yana ga zalimtin da wani a duniya ko mun girman shi bin sabai a radin wannan hadisin kuma yana gwada ko yana tabbatar da cewa kasa ita ma guda bakwai ce saboda akwai saɓani abun ga can abun ga wallazi khalaqa والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن dan akwai sabani me ake nihi da bakwai din ana nihin kamar yanda wannan su ma bakwai ne kamar yanda samai suke bakwai kaga wannan hadisan suna karfafa magana waɗanda suka tai akan cewa bakwai ne haka ne sama bakwai ce ƙasa bakwai ce eh aradin eh sab'a saba'i aradin jam'i ne guda ɗaya ard muttafaqun alaihi hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi wannan kuma yana daga cikin hadisan da kamar yadda ya kawo shi a cikin kalkashin wannan baba da ke tsoratarwa daga zalunci zalunci kowane iri ne duka hanya ta jama'a ce eh yana shi zai zo da kayan mutane almuhimmin kasar da zai samu ya kasance in kasar da zai mallaka ta iya mallake ta ta hanya wanda shari'a ta bashi wannan dama bai shari'a ba ta bashi dama ya zo ci hanya ba hanya saboda yana cikin manafi'a amma ko da ya sa itace sa itace sai dai abin da urf ya bada ah e to wannan duka yana koma zuwa ga urf ga walil amr abin da yanda ya zabtin shi amma asali duka wannan cikin gidanka za ka yi eh musamman yanzu ba akwai doka wadda take eh a wannan duka abin da abin da walil amr ya yi wannan ya tsara shi an ba mutum dama ya yi shuka ya sanya amma yanzu tsakiyar hanya in ka zo ka shuka itace kaga kai da kanka san da banna ce kai ba gyara ba amma bakin kofa abin ga wannan itacen in ka shuka shi zai amfani mutane eh ko masallaci ne masallaci kamata ya ka mallaki gurin ka mallake shi ta hanya wadda take mai kyau sannan kai waqfin gurin eh ba ka zo kan hanyar mutane ka tare hanyar mutane kai masallaci ba ya masallaci wannan bai hana a rufe shi ya yarda da shi ya yarda da shi idan suka don da su ai suna ba da izini ta hanyar mere mutum ya je amsa ya zo ya shago amma yana ji a meri suna dan baka abin ga izini su ce lokacin da suka bukace shi matsalai lokacin da aka bukata ko mutum sai ta da bala'i ya ce babu imani babu kaza shi ko dama akan sharadi ne wal muslimuna ala shurutihim sai ka zo ka sa su karo su wannan duka tsaf guri kamar hotel na ga wanda shi aiki babban aiki ya kashe kuɗi sosai kafin a yi da aikin aka tada shi yana nan kan hanya daidai in kona wajen in za ka yi shato nyame domin dis da hannun dama amma yana ga gidan ban san wancan nashi ne ba dama ko sayan shi sai mai da tango yace wa an abi musa radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yumli lidh-dhalim fa idha akhadhahu lam yuflithu thumma qara وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد متفق عليه وأنا حديث أبو موسى والأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه شيروي توش التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله لا يملي للظالم للي ألا ينا تالالا كالظالم أجينا تظالمتي سوى متعني جوجا كي جريس سجا كومي بيسامي شوا lokaci mai tsawo ya ce fa'ida a hadar lokacin da Allah zai kama shi lamin fleto ba zai kubce Allah ba ko a nan duniya ko gobe kiyama a nan duniya kuma ta yi sauƙi gare saboda a can gurin matsala ce idan Allah ya kama mutum da laihin shi a ranar lahira gwara ya kama shi da laihin a nan a jarrabe shi da dukkan abin da za a jarrabe shi ya yi mai sauƙi akan Allah ya kama shi a lahira saboda a lahira asara ce wadda bayan ta babu babu wani gyara amma nan duniya tana da wannan Allah kan kare mutum da wannan jarrabawa da Allah ya mishi ko kuma wannan hallo ya zama mishi wa'azi ya dawo ya kama hanya amma a lahira ina saboda can ya ga yaqin can ba gidan aiki bane gidan gidan sakamako ne amma nan gidan gidan aiki ne mutum kenan yana iya gyarawa yana iya ya tuba thumma qara'a bayan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa kadhalika akhdhu rabbika haka rukun ubangijinka yake idan akhadha alqura idan ya kama alqariyoyi wa hiya zalima suna zalunci idan dukkan wannan al'umma wadda take zalim akwai zalunci a cikin ta musamman babban zalunci wanda shine mutum ya dau haƙƙin Allah ya aje shi a gurin da ba ba gurin aje shi ba bauta shine shirka da kahurci da ababen da ke raunana imani na manya-manyan zunubai idan suka yada cikin al'umma da wannan al'umma ta tajiri hukuba Allah hukuba Allah tana tana nan zuwa gare su ko da mutum ya ga an ɗau lokaci mai yawa yanzu so da mutane sai su ga a gashi nan ai kasashen kahurai ana abubuwa da tun shekara nawa tun da mutum ya tashi ma ga ana ɓanna hanyar da Allah bai kama su ba duka wannan ɗan lokaci kai ne kake gani lokaci mai yawa ne wajen Allah wannan annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya roki Allah Allah ya karbi addu'ar shi dukkan addu'a ta annaba kuma karbabba ce bayan shekara nawa Allah ya tabbata mai da abu bayan shekara 40 duka wannan wani dan lokaci ne kadan wajen Allah kai ne kake ganin shi lokaci mai tsawo duka wa kullu atin qarib dukkan abin da zai zo kusa ne babu babu wanda yake nesa وهي ظالمة tana mai zalunta kansu inna akhdahu alimun shadid rikon ubangiji alim mai tsanani ne mai mai radadi ne shadid kuma mai tsanani ne yana mutun ya mutun baya iya mishi mutun ya kauce mishi ya bi hanyoyin da ba zai hadu da wannan rikon na ubangiji ba yace wa an mu'ad radiyallahu anhu annahu qala بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه نتي عن معاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه شيرويت أن حديث نتي فأتني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عليه الصلاة والسلام يتي يا تورش أنا يا أيكاشي يمن يا أيكاشي يمن shi ma asalin shi mutumin wajen yaman ne da kal sai manzo sallallahu bayan ya tura shiga sakon da ko taujihat inda manzo sallallahu ya bashi yace innaka ta'ti qauman yace lalle kai zaka zo zaka zo wa mutane inda na tura ka zaka iske mutane min ahlil kitab wanda mutanen nan ahlul kitab ne mutane ne masu littafi saboda nasara ne kenan nan me ake ana son mutum da zai kira san suwa yake kira eh kakkaje suna da shubohin da baka iya baka iya amsa su eh wani wani yake wani labari wannan yace lokacin suna Zariya. akwai wasu kristoci wanda suke suke hayyatan mutane da wata wata ta zo ita asali ma ba ma kirista ba ce ita musulmi ce dai amma ba ruwanta da musulunci irin wannan da suka zama a europe ne musuluntin dai suna ne sai ta kawo musu shuwa duka ta rikita su duka suka shiga shakku ta gina musu wannan ta assala musu abin ga ka'ida ka'ida ita kanta khata ce sai su kuma suka sallama saboda rishe rishe fahimta ta ce musu wai sunayen Allah sunayen Allah an ce 99 ne ko ta ce suka ce haka ne kaga 99 sun sallama sun gina akan asasi wanda yake ba gaskiya ba abun ba na kwarai ba ne ba gaskiya ne ba ce to yanzu abun ita ganinta wannan isa yanzu ba ƙurani ya ce yana kashewa abun ga yana kashewa yana rayawa yana kaza yana kaza yana kaza ce to ita a ganin ta don me yasa shi ba ba ba, ba ni isa ba shine na ɗarin nan ba duka suka suka rikici babu wanda ya bata yanzu za ta auka su cike wannan cikin shauha cikin shi ta sa su cikin shakku sai da ya zo wannan ya ce da ya zo suka ga abun ga suka ga suka ce wallahi wata fata ka musu matsala babba da za ta sa musulmi cikin tsaka mai wuya sai ta yace abin da har ta zo da ta zo ta ce ita tambaya ta ita ma shuha ta ke gare ta tana son a warware sun kasa warware ta yace to na farko na farko abin akan abin asasin da kika yi gini ba ba gaskiya bane ba ba a ce bai dukkan sunayen Allah 99 ne ma'ana a cikin sunayen ne yake da 99 eh kuma ya ce abu na biyu wancan abubuwan da kika faɗa eh wannan i wannan me yake suna isa da yake in a qur'ani ta bi iznillah da iznin Allah yake kenan ba shi ba shi yake yi da kanshi ba eh kenan shi ba shi ba Isa ba ba shine Allah ba ba shi yake yin wa'annan abubuwa yana yin su ne da izinin Allah yace nan abun ga sai tace wallahi tace abun ga tace ta gamsu da amsa su kuma wancan su abun ga suka shubhar da suka musu wai shubhai wannan ya za a yi tunda Allah ya kaddara su wajensu dukkan wannan isa Allah ya turo ɗan shi ne wanda ya zo sadaukar da kanshi domin ya abun da ya fansar da su dukan su shiga aljanna kenan babu wanda zai shiga wuta a cikin duk wanda ya bi shi sai su kuma yace ku kuma kuna cewa abun ga kun yarda da abun daman da maudu'in da suka ce su suka bada maudu'in da suka ce suna son a tattauna maudu'in kaddara so suke a tattauna akan kaddara don suna ganin musulunci yana akwai matsala cikin shi to yanzu da ya zo abin shubhar da ya bada to kuya aka yi kuke cewa mutum zai yi zo abin da ya yi ta aikin alkhairi sai tsakanin shi da aljanna shiga aljanna ɗan lokaci kaɗan sai aikin wuta sai ya faɗa wata ko kuma ya zo ya yi ta aikin aikin wuta sai sauran ɗan lokaci kaɗan sai ya aikata aikin aikin aljanna sai Allah ya san da cewa wannan dan wuta ne kuma ya bar shi yana aikin aljanna wannan kuma ya san da cewa dan dan aljanna ne ya bar shi yana aikin wuta sai sai ya tantamna da su akan akan mas'alar Allah ilimin Allah su da kansu suka ce sun tabbatar da da ilimin Allah yace to in Allah ya san abin da kaga martaba ta farko ta abu shi yasa sanin wa'annan abubuwan suna da muhimmanci kan mutum ya ɗauke su kama ana cewa maratibul qadar shi ke ya bar su ba su da wani amfani ya ce in Allah ya san duka abin da za a yi wanda ilimin wannan baya da farko baya da ƙarshe kamar yadda suka wani ya ce to Allah ya san da mutumin zai aikata abu kaza ya rubuta mishi ce ga shi wani ya san da zai yi kaza zai yi kaza amma da ƙarshe zai yi kaza sai menene matsala a cikin wannan yana yiwa ko bai yiwa yace babban na sai yace wallahi yace wallahi da Hausa yace yace wallahi na gadi yace yace wannan matsalai yace wallahi yace mun zamna mun sama abun da tawaga ta musulmi da yawa showa a kanta sun kasa warware ta yace wallahi shi da kanshi bai taba ja amsa ba wanda ya gausu da ita ba ta yawa Mm. Eh. Mm. Mm. Mm. inna lillahi inna Allah musta'an kaga wannan duka duka jahilci ne rashin sanin abun ga menene kaddara Allah ya abun ga ya bashi hurriye sannan Allah ya bashi hankali bayan hankali Allah ya turo da manzanni ya saukar da littattafai wanda a ciki suke gwada mashi wahadainahun najidain ga hanyoyi duka guda biyu an fayyace mushi an ba shi zaɓi inda Allah ya ga dama zai iya tilasar da kowa ya zama walau sha Allah ja'ala man fil ardi la'amana man fil ardi jami'a amma Allah da hikimar shi sai ya ba kowa hurriya shi mashi'a shi wadda take kalkashin mashi'a ta Allah inda Allah ya ga dama da sai hana su duka shi da yazo ya zaɓi wannan hanya yanan mine Allah bai tilasar da shi ba Allah bai tilasar da shi ba shi ya zaɓa ya ce naktati qauman min ahlil kitab kenan sanin waɗanda za ka yi kira yana da muhimmanci da sanin mustawansu da sanin hanyoyin da hanyoyin da za su iya tasiri cikin da'awa saboda kowane akwai abin da suke kira jisur tsakanin mutane kowanne akwai gadar da kake kaiwa gare shi wani ta ɓangaren dukiya wancan ta yi abin ga abin ya kawo mai yace aslimu fa inna muhammadan yuti ataman la yakhafu al-faqr saboda shi wannan bangaren dukiya ne abdullahi ibn rawaha lokacin da ya zo wannan suka zo madina tun kafin su musulunta da suka hada da annabi da aka ce mishi abdullahi ibn rawaha yace abun ga ash-sha'ir annabi yace mishi ash-sha'ir yace idan ya arifuni kenan ya san ne shi kaga shi hanya wannan hanya ce eh abu sufyan manzo alayhi salatu wasallam man ta man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin alhali in kadiba wannan kalmai ba ta da wani miza man dakhala darahu faqad fa huwa amin kenan taksisin kawai sunan ne taksisin wannan in gidanka ma ka shiga kowane gida ka shiga ka kubuta amma da aka yi taksisin abu sufyan abu sufyan sai ji daɗi ya ga an bashi wata miza wannan ya zama dalilin a musulunta shi kenan kowane mutum akwai jisir ɗin da yake kaiwa gare shi in mutum ya kuskure wannan jisir ɗin wani in ka kaskantar da shi bayan da za a iya abun ba ya imani da ko kuma yarda da abin da yake ko da ya gane gaskiya ce kenan kowane akwai jisir ɗin da ke kaiwa gare shi ya ce fad'uhum ka kiraye su abu na farko ila shahadati Allah ilaha illallah kenan wannan da shi ake farawa eh kakkaje ka shiga cikin wasu matsaloli wanda ba su ne suke da ba su ne suka yi muhimmanci ba ka fara da asasin wanda shine shine tauhidi shine haƙƙin Allah madaukaki wanda idan an same shi to akan shi za a iya gini idan babu shi duk ginin da aka yi aikin banza ne wanda akan shi ne dukkan annaba gabaki ɗayansu suka suka haɗu suka abun akan su abun babu saɓani a kan shi tsakanin annabawa wanda shine la ilaha illallah babu abun bauta da cancanta illallah sai Allah shi shi kadai wa anni rasulullah da cewa kuma shi annabi alaihi salatu wassalam manzo ne na Allah manzo ne kenan ba ba bauta mishi sannan kuma ba a karyatar da shi ana bauta Allah a bisa karantarwar shi ne a san matsayin shi a san matsayin Allah ka mai da su abu guda sa'annan kuma ka ai kamar yanda yahuda suka yi abin ga wayaqtuluna al-anbiya ko kuma su karyatar da su su ce ka abin ga abin ga boka ne makaryaci ne kaza da kaza annabi gaskatar da shi ake kuma ba kai shi matsayin mahalicci ce fa inhum ata'u lidhalika idan suka suka yi biyayya ga haka suka yarda da haka to yanzu ka samu shin huda fa a'limhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat ka sanar da su da cewa Allah maɗaukaki ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yaumin wa laila a cikin kowane yini da dare ce fa inhum ata'u lidhalika idan suka mika wuya suka yarda da wannan fa alimhum ka sanar da su anna Allah qad iftarada alaihim sadaqa cewa Allah maɗaukaki ya farlanta musu sadaka ita ce zakka tu'khadhu min aghniyaihim wadda ake ɗauka daga masu hali daga cikin su daga masu hali daga cikinsu wanda sharuɗan ta sanannu ne wani kaso ne ɗan kaɗan wanda baya cutar da mai duke wanda kuma ke amfanin wanda aka ce aba ya faturaddu ala fuqara'ihim sai a ɗau wannan dukiya a ba wanda suke matalautansu wannan wasu malamai sun kawo hujja da wannan akan cewa zakayen da aka hudda ta nan ake ake bada ta saboda annabi ce yayi faturaddu ala fuqara'ihim dan kuma da aka ce fuqara ba ana nihin fuqara'in su kadai ba ma'ana wanda suka zo wanda suka cancanci zakkan na nan gurin dan saboda an zo da faqir ne saboda ni saboda shine abun yahi bukata shine yahi dukkan su bukata fa inhum ata'u lidhalika idan suka yarda da haka suka mika wuya fa iyyaka wa karaimu amwalihim ka shedinka da manya-manyan dukiyoyinsu ma'ana dukiyoyin da ba zakkab ba bayan ka hudda zakka ka ce ka zalunce su da wani abu ko kuma ka ce ka abin da ya kamata ka hudda gashi sai ka a'a sai ka bar ka ɗau waɗanda suke sun hi kyau abin da Allah bai ce wannan ka ɗauka ba wattaƙi da'awatal madlum nan shine mahallin shahidi shi yasa ya kawo hadisin wattaƙi ka kiyayi da'awatal madlum addu'a ta wanda aka zalunta nan kaga bai kayyade shi da da wani abu ba ko musulunci ko ba musulunci ba ko ba musulmi bane ba kakka zalunce shi yaro ne abin ga babba ne mace ce namiji ne kowane ne kaka zalunce shi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab saboda addu'a ta wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah madaukaki ma'ana abin ga direct take zuwa kuma Allah yana karba mata yana karba wannan addu'a kenan mutum ya kiyaye ta wannan addu'a ta ta afka mishi aha Mm. Mm. A'a yanzu kasancewa ya zo yana cikin fukara a gurin. A'a, wai kasancewa ya zo da aka ce a ba wannan, a ba wannan mabukata na gurin. Shi kasancewa ya zo, ya zan mutumin gurin. Eh, eh, amma wannan me yake da suna magana mafi, mafi inganci duka abin ga mabukaci ana iya bashi. eh ba dole sai mutanen da ke gurin ba abin da ya hide shine a fara da mutanen mutanen gurin eh yanzu kamar in ka dauka misali yanzu su mamlaka ko kasashen abun ga Laraba ba ko hatta an Europe ma musulmin da ke can gurin ai suna turo zakka nan gurin kenan bai halitta ba eh abin da ya shine inda mabukata a gurin a fara da su amma bai hana musamman in ya kasance bukata wasu wanda suke wajen gurin a wannan a ba su cikin zakka eh ligani wanda yake mawadaci mawadaci bai halitta ba a ba shi sadaka ba wala lidai mirratin sauri wanda yana da ƙarfi mutumin da yana da ƙarfi yana cikin ƙoshin lahiyar shi ba da wani aibi tare da shi ya zo kawai zamna bayan an yi sallah ya miƙe shi ba da sana'a sai mutane su taimaka mashi su ba shi sadaka wannan bai halitta ba in ba mutum yana da wani uzuri ba ne ba a tana yawa wannan salar ba zabit ba ne ba tana yawa salar in ba ya isa shi eh tana yawa kuma wani wanda baya da salar in shi kuma abin ga ya shiga ciki in suna cikin miskinai za a ba su kamar mutumin da yana da me yake da suna nan sadaka ya zo ya tambaye sadaka wannan da ƙarhin shi da lahiyar shi don da ƙarhin ma ai dukiya ce ya je ya sa ƙarhin ya nema ya maida kama wannan cin sadaka aikin shi ne amma lokacin da mutum ya samu duk yanda yake ko da mai kuɗi ne ya kasance ya samu kanshi a cikin wani hali tana yawa cikin bulaguro aka ya je inda ba ya da a nan gurin ya halitta ya tambaye mutane ya tambaye mutane aka shi ma wanda wanda yana da ƙarfi yana da lahiya yana iya samun kanshi cikin yanayi wanda ya tambaya ya zama halal a gare shi amma kamar yadda suke yi wannan ka ga mutum da ƙarfin shi daga wannan masallacin gobe yana can duk babu unguwar da baka haɗuwa da shi da wannan shi shine mai matsala ko wani yana da kuɗi aslan abin ga dabaran nan da yake ya tara kuɗi ya hima wanda suke bashi amma ya ɗauke ta sana'a daga nan salar ɗin shi ke fitowa ban sani ba wannan sai dai wani ya bincika shi wa zai binciko shi sati mai zuwa sun ce ya ce وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال التي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد التي منذ عليه الصلاة والسلام ya sanya wani mutum daga cikin azdawa ya sanya shi akan aiki ma'ana ya ba shi aiki yuqalu lahu ibnul lutubiyya aiki na hado zakka da eh sunan shi ibnul lutubiyya cikin wata abun ga ana dabta shi da ibn utbiya lutbiya ko utbiya ya ce ala sadaka manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi akan hado zakka kenan yana cikin wal amiluna alaiha wanda suke aikin tattaro zakka to sai dai nan mu yi sannu saboda so da muna khalq tsakanin al amiluna alaiha da wukala wanda ake wakilta ma yanzu sai a zo a ce malam khamis wannan wani ya zo ya ce ga miliyon ta zakka kai ba amil bane ba alaiha ba ka da haƙƙin cinta eh kai wakili ne amiluna alaiha su ne waɗanda suke shiga cikin ƙauyuka gwamnati ta ɗauke su je su haɗo su haɗo zakka su ne suke da haƙƙin ci eh eh kai wakili ne eh aka ce ya raba ya raba ma wanda suka cancanta shi wannan wakili ne ba amil bane ba to da mutane suna wannan khalqi lissahin dukiya a wani allahu alamar don sani ba wannan wa zai ne malam abdulmajid kenan ka zaban ciko shi ya ce falamma kadima lokacin da ya zo kadima kadima daga abin ga yake suna yana daga cikin me yake suna faɗin harshen larabci kalma guda ta abin ga ko kuma kalmomi da yawa waɗanda ma'anarsu suna kusa bambancin kaɗan ne kama yana daga ce kadima kadima ya zo daga guri nesa ata ya zo daga guri abin ga kusa akbala ya zo da kanshi wafada ya zo tare da jama'a da kalmomi da yawa wanda ka koma za ka yi kalmomi sun kai wajen fiye da goma dukansu wanda kusan ma'anarsu guda ɗan bambancin ɗan kaɗan ne shi yasa harshen larabci harshe ne wanda yake yana da yana da faɗi baka samu cikin harsuna harshen da harshe irin shi guda za ka samu akwai abu mai suna ɗari ya ce falamma kadima lokacin da ya zo kala hada lakum ya ce wannan ga kayan kunan ga kayan da aka samu na zakka na ya ce wa haza uhdiya ilayya ya ce wannan kuma kyauta ce wadda hadiya ce wadda aka bani wannan naune ba na kowa fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbar sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan minbari ya tsaya akan minbari saboda manzo sallallahu alaihi wasallam baya ga munkar ya bar shi eh a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana yana mu'alaje shi ta hanyar da ya kamata a yi mu'alaje shi ya tsaya akan mimbari idan mutane su san hukuncin dan yana iya gaya mashi ibnul lutubiya ya ce mashi ba haka bane ba a'a dan abin manzo sallallahu alaihi wasallam muballigh ne ya isar da hukunci ga ga kowa yace fa hamidallaha wa athna alai wannan ya zo cikin hadisai da yawa fa hamidallaha wa athna alai dan bai zo da sigar da yake abun galibi sigar abun ga khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu da su da su manzo sallallahu alaihi wasallam yake buda khutbobin shi wa atna alaihi ya maimaita yabo ga Allah madaukaki idan kaga idan ana khutba da hamdala ake fara aka idan ana ana karatu karatu ana iya hudda shi abun makhraj na na khutba sai a fara da hamdala kamar yanzu durusu haka eh amma kuma ana iya amin ga hudda shi a makharaj na na rasail sai a buɗa shi da basmala bismillah rahman rahim muhammadin ila ila kaza eh karatun qur'ani shi kuma a buɗa shi da isti'aza eh yace thumma qala yace amma ba'd yace bayan haka kaga nan shi ma galibi yanzu mutane ta suke wa ba'd mutum ya takaita akan abin da yazo a cikin a cikin hadisai amma ba'du yace bayan haka fa inni fa inni asta'milu ar-rajul amma ba'd kakka tsaya kai lissahi da fa yake fara da kace amma ba'd to kace fa fa inna asdaqal hadith kakka hudda faqin fa inni astamilu rajula yace ina sanya mutum minkum ɗaya daga cikin ku alal amal akan aiki mimma wallani Allah aikin wanda Allah madaukaki ya jubuntar da ni akai fa yati fa yaqul yace yazo ya ce mini nan ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai hodi sunan shi ba eh saboda hodin sunan shi ta'ayir ne da abun da kumyatawa amma abin da ke da kai maksud din shine gharad din shine gaskiya ta isa ga ga mutane mutane su san hukuncin ba sanin wanda ya aikata abu ba eh wanda ya aikata shi ma zai fa'idanta wanda suka ji wanda ba shi ba su ma za su fa'idanta da hukunci yace yace fa yati fa yaqul hada lakum wa hada wa hada hadiyatun uhdiyat ilayya yazo yace wannan wannan shine na wannan kuma hadiya ce da aka yace afala jalasa fi baiti abihi أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا تشين بيا زمنا تكين gidan ba ma'aihiyarshi ko gidan ma'aihinshi ɗakin ma'aihiyarshi ko ɗakin ma'aihiyarshi ya gani in wannan hadiyar da aka mishi tana zuwa in ba dan da ka zama deje ba ka zamana ka gani in mutane suna kawo ka wani yake wani yake ga mun yace yace wani duwane ne wanda yake da matsayi in suka haɗu da da wani mai kuɗi daga sun haɗu da yadda suka haɗu ya sa abin ga hannu aljihu san mil yake hudu a yawa shi ya ce ranar da suka haɗu ya sanya hannun aljihu sai ya ce alhaji kaji da an canza mani wuri ya ce sai hudu aljihu hannun san mil in ba ta hudu ba saboda matsayin ne ake aka ba shi to manzo sallallahu alaihi wasallam yace shin baya zamna cikin ɗakin ma'aihin shi ko ɗakin ma'aihiyar shi ya ganin in za ka mai hadiyar shi in har da gaske ne kaga me yake suna hikima shine sanya komi a gurin da ya dace a sanya ba hikima ba shine kullun a sanya ba ko kullun a tsananta ba a'a hikima shine a sanya abu akwai inda shari'a take tsanantawa kamar nan annabi maganar da ya faɗa ya kausasa akwai abun kausasa magana akwai yadda manzo salasana an ja wannan kin shi rigar shi an ce ba do dukiya tun da ba ta abu aka wannan manzo salasana ya yi mulmushi ya ba su nan kaga gurin lin ne wajen a arabi da zai hutsari a masallaci gurin lin ne amma wasu akwai guraren da manzo salasana ba lin yake amfani da su dan kan mutum ya dauka cewa sauki shine ko da yaushe ko hikima ita ce ko da yaushe mutum ya sauƙaƙa yana daga cikin hikima yanke hannun barawo yana daga cikin hikima wannan jehe wanda yake mazinaci wanda ke katangagge yana daga cikin hikima duka hudud da shari'a ta zo da su da kisas kashe wanda ya kashe a kashe kuma da hanyar ta hanyar da ya kashe yin a wannan wani abu ne baka wannan ai ba aiki bane wanda yake na na abun ga na abun ga wanda ya shafi al'umma ba wannan zancen ana aiki zancen aikin al'umma ne eh shi da kanshi ya san da wannan wata maslaha ke gare shi wajen ka shi mai mai wannan wanda ake turowa ya aiki ba da wata maslaha eh amma can menene ake abun ga idan ya zo yana matsayin babba ya kawo maka hadiyya goben ka gan shi da mutane baka daidaita su ko da tsammani kake zai baka baka daidaita shi da sauran mutane amin saboda jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha eh tahadaw tahabu eh idan kun ba junanku to duk za ku so junanku duk wanda yake baka abin san shi sai fada cikin zuciyarka ha eh nan aikin da ake cewa nan mas'uliyat shi a wannan gurin babba ne kamar deje ne ya sha banban da planton planton wanda aka kai da kanka da kasan da aka aike shi an aike shi ne ya kawo maka wani abu ka san da miskin ne ka ba shi wani abu shi wani abu ya shiga ciki a in yana kan takardu akwai wata maslaha a hannun shi duk yana shiga ciki maslaha ta ta mutane duk yana shiga ciki ko da private inda akwai maslaha ta ta jama'a gaba ɗaya wadda ta shahi jama'a gaba ɗaya eh amma yanzu kamar mai abin ga mai gadi ka gan shi yana abin sai ka ce a hadayar umma albaka ba shi ba shi ka ga wannan ba ba shi ake ne ba in kana iya taimaka mishi ka taimaka mishi shi ba hadayar umma albani ba umma ana nufin ma'aikata ma'aikata wanda suke da maslaha ta abin ga akan hannu ai kuwa akwai maslahar su a wannan a tare da ku akwai maslahar su tunda ku kuke ko abun ga ku ne abun ga jagororin wannan fanni eh ko horon tana yawa ku hihita wanda yake ba ku akan wanda bai ba ku wani a ta musu nasiha ya mana ka ce wannan gaskiya abin ga hadayar umar ce bai kamata ba da shi abun ga Allah alam babu iskalcin shi ya ce wallahi la ya akhudu ahadun minkum shay'an bi ghairi haqqihi ba wanda zai dau wani abu ba tare da haƙƙin shi ba illa laqiya Allah ta'ala fa ya hadu da Allah yahmiluhu yawm al-qiyamah yana dauke da shi ranar tashin kiyama yace fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu ruga yace ban san ba ban san wani daga cikin ku ba ma'ana kai yazo mana ranar tashin kiyama yace yace ya san ni ba ruwana da shi wanda zai zo ranar tashin kiyama yana dauke da raƙumi raƙumi wanda yake ta kuka zai zo da shi ranar tashin kiyama saboda ya dauke shi abun ga ba ta hanyar shi ba abubakaratul laha khuwar ko kuma saniya wadda take take kuka ita ma ausha tayar ko kuma kananan dabbobi masu kuka mun ga zai zo da su ranar tashin kiyama suna kuka thumma rafa'a yadai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayen shi hatta ru'ya afratu ibti ibtai har sai da aka ga hori wannan na na cikin hamata shi fa qala allahumma ya daga hannayen shi kenan aka sama inda ana ganin cikin hamata shi ce Allahumma hal ballagt ya ce Allah ya ce shin abin gana isar talatan so uku ya ce muttafaqun alai hadithi ne wanda yake muttafaqun alai ce wani abin hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam انه قال من كانت عنده مظلمه مظلمه لاخيه min irde ya ce dukkan wanda ya kasance akwai wani zalunci wanda ya wa ɗan uwanshi ɗan uwanshi nan ana nihi musulmi min irde sawa'un ya kasance ɓangaren mutuncin shi ne ya soke shi a cikin mutuncin shi ba tare da haƙƙi ba aw min shay'in ko da ko menene ko menene ya zalunce shi ya dau dukiyar shi ne ya ya buge shi ne ya kowane irin zalunci ne yace fal yatahallalhu minhu al-yawm yace ya nemi wannan ya ya wannan ya mishi afuwa ko kuma ya bashi haƙƙin shi a tun a nan duniya qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham kahin rana ta zo da dinari da dirhami ba sa aiki ranar da sabo da wannan kadai ne kuwa ce zunubi da da lada kadai ne ke aiki su ne kudin a dauka cikin wannan ladan mutum ba mutum ko kuma a dauko daga zunubin shi alabta wa mutum ya ce in kana lahu amalin salihun ukhidha min idan yana da aiki nagari sai a dauko daga aikin nan nagari da kadri madlimatihi daidai gwargwadon zalimcin shi kenan idan baya da aikin nagari ha kenan zunuban wancan za a dauko a lafta mashi wa illam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibi ya dau daga miyagun ayyuka na mutunan da ya zalimta fa humila alai sai a lafta mashi kenan sai halaka وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ce musulmi na hakika wanda musuluncin shi ya cika shine man, man salima muslimun shine wanda musulmai suka kubuta min lisanihi daga halshen su baya zalunta su ya mun gada maganganu wanda ba su dace a kansu ba wa yadihi da hannun shi baya bugun su baya ji musu ciwo baya barantana har ya kai ga da kashe su da ce wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu wanda ke al muhajir wanda mai hijira ya ce man hajara shine wanda ya kauracewa dukkan abin da Allah madaukaki ya hane shi sai muttafaqun alai a lokaci ya Bidiyo ta yi sauran. Nawa muke tsaye? Reserve ne. Nan za mu yi sallah ko? Daga lokacin mu yi sallah kenan sai mu je. kenan nan alaka hadisin da baban shi ma duka ahili yake almusliman salimul muslimin muslimun min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu an nan banga abun da jumla ta farko a cikin shi akwai munasaba da baban haka jumla ta biyu alwal muhajiru man hajara ma naha Allahu an yana daga cikin abin da Allah ya hani da gare shi zalunci cewa anhu عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباءة قد غلها رواه البخاري يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يروي شيء كان على ثقل ya kasance a bisa sakal shine kaya kaya da mutum yake ɗauka lokacin da halin bulaguro wa tahmilu asqalakum aiwa su ne kenan kayayyakin da mutum yake tafiya da su lokacin da yake bulaguro rajulun wani mutum yuqal lahu kirkira sunan shi kirkira famata sai ya mutu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace huwa fin nar manzo sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin yana cikin wuta fa dhahabu yanzuruna ilai sai suka tai suna bincike akan shi fa wajadu aba'atan qad ghallaha sai suka samu wata wata alkubba wadda ya dauke ta tun kahin araba cikin ganima ita wannan ita ta zama sababin da ya sanya yake cikin wuta na wannan shiga wuta ba ana nihin dawwama a ciki ba shiga wuta wadda take ta ta sabo dalilin wanda dalilin ta sabo ne وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفيع بن الحارث أبو بكرة رضي الله عنه يأتي إن الزمان منذ صلى الله عليه وسلم يأتي إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض يأتي أيو أيو رد مع المنذ عليه الصلاة والسلام يكي هدو أن حديث يأتي للي وزامن زامن قد استدار يا جو يا كومو yanda yake saboda mai saboda jahiliya sun kasance suna wasa da lokuta idan suna son su yaƙi sai su gabatar da wani wata abin ashhurul hurum wanda su ma suna girmama su sai su maido su gaba ko su maido abin su maido baya da saboda saboda su samu su yaƙi idan sun yi ta wasa da da lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam to lokaci ya dawo ya dawo ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh kamar yadda yake a radda Allah halitta sammai da ƙasai ya ce assanatu isna ashara shahran shekara tana da wata goma sha biyu min ha arba'atun hurum cikinsu akwai hudu wanda suke masu alhurma talatin mutawaliyat guda uku suna bin juna zulqa'da wanda wanda muke ciki wa zulhijja da wanda zai biyo baya wal muharram da mai biyo mushi wayannan watannin guda uku su ake kira da ashhurul hurum ashhurul hurum ashhurul hurum ba su ne ashhurul hajj ba ashhurul hajj su ne shawwal zulqada da ashhurul zulhijja su ne ashhurul hajj yace wal muharram wa rajab mudar da rajab mudar saboda me yasa aka dangana shi ga mudar saboda mudar suna abin ga suna girmama shi fiye da dukkan sauran sauran kabilu mudar su ne quraish kamar in kuna tane da lokacin kissa wannan musailamatul kadhab wannan nan musailamatul kadhab da lokacin da wannan wannan ar-rajal ibn unfuwa lokacin da ya shiga wajen shi ya ce wallahi yace lakaddabu thaqif yace ahabbu ilayya min sadiqi mudar da yace ga mushi wasu wasu irin wasu irin ayoyi ne ke sauka gare shi da ya gaya mushi yaje yace kai da kan ka san da ka san da na san da ƙarya kake yace amma kaddab na thaqif na kabila shi yace ya hiya mushi mai gaskiya na kabilan mudar shine annabi alaihi salatu wassalam yace allazi bayna jumada wa sha'ban wanda ke tsakanin jumada da sha'ban sai bayan haka annabi yace ayyu shahrin hada yace cikin wani wata kuke kulna allahu wa rasuluhu a'lam saboda haiba da ba san ba tana wani abu ya canza suka ce allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su suka sani saboda wannan mas'ala ce wadda ta shafi addini kuma manzo alaihi salatu wassalam yana rayi bayan mutuwa shi in mas'ala ce wadda ta shafi bata shahi addini ba ba a ce Allahu wa rasuluhu alam malam mustafa gobe za ka je aiki ka ce Allahu wa rasuluhu alam sai dai Allahu alam rasuluhu ko da yana raye bai sani ba amma masala ta wadda ta shahi addini malamai sun yi sabani wasu sun ce babu laifi saboda annabi shi ya san ko dukkan abin addini shi ya zo da shi ta hanyar shi ya zo kenan ya san shi wasu kuma suka ce a'a bayan mutuwa shi kace kar Allahu a'lam sawan mas'ala ce ta addini ko ba ta addini ba yace fasakat fasakata sai ya shiru hatta zananna annahu sayusamihi bi ghairi ismi ya har sai da muka yi tsammanin cewa zai ambace shi da wani sunan da ba sunan shi kenan kaga sun san sunan shi eh sai dai haiba da kuma tsoron kan wani abu ya kasance ya zo wanda ya ya canza al'amuran qala alaysa alaysa dal hijja shin wannan watan ba shine dul hijja ba قلنا بلى قال فأي بلد هذا yace wani gari ne nan inda muke kunna Allahu wa rasuluhu alam suka sake ce Allahu wa rasuluhu alam fa suka ta hatta ganan annahu sai sami bi ghairi ismi har lokaci sai da muka yi tsammanin cewa zai kiraye shi da wani suna da ba sunan shi ba qala alaysa al balad alaysa al balda shin ba wannan gari bane ma'ana garin Makka kulna bala qala bala sai muka ce haka ne qala fa ayyu yawmin hadha wane yini ne wannan قلنا سيمكت الله ورسوله أعلم ألا دمن بنش سوني سكسني فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه أسيد مكيس أمان الجابي أم بتشر سونا عند بسونين شبا قال أليس يوم النحر شن وانا رانا ينكا بني با رانا ينكا رانا اللي قلنا بلا مكتي حكني قال فإن دماءكم منذ صلاة سنة توكو سورا لا فإن دماءكم جنا ينكو wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku alaikum haram abu ne wanda an haramta shi ga junanku mana kan mutum ya ya wannan ya shiga abin da cikin jinin wani ta hanyar ji mashi ciwo ko kuma ta hanyar kisa aka kai ci duke shi in ba ta hanya wadda take ta halal ba aka kai shiga cikin irdin shi da mutuncin shi in ba ta hanya ba ce wadda ta dace ba wadda shari'a ta ba da dama a kai ka hurmati yaumikum hada haramcin shi tamka haramcin wannan wannan wunin da kuke cikin na harko cikin watan watan zulhijja yana cikin ashhurul hurum sannan kuma rana ce wadda take ta musamman rana ta hajjul akbar fi baladikum hada a cikin wannan gari naku kuma shi ma wanda yake mai alhurma fi shaharikum hadha a cikin wannan wata naku wanda yake mai alhurma wa satalqawna rabbakum ce kuma da sannu za ku haɗu da ubangiji fa yas'alukum an a'malikum zai tambaye ku game da ayyukanku ayyukanku gabaki daya ala fala tarji'u ba'di kuffaran yace ku saurara kar ku dawo bayana kuffaran ku zamanto kahurai ma'ana nan kahurcin yana ɗaukar ma'ana biyu idan mutum ya halatta ya halatta sai ya zama kahurci wanda yake hudda shi daga daga cikin musulunci idan kuma bai halatta ba yana aiki irin na kahure saboda musulmi bai dace ba ya kashe ya kashe dan uwan shi musulmi ba kaga wannan aiki ne na kahurci amma baya kahurtar da mutum sai lokacin da mutum ya halattar da shi yace ka ku dawo bayana kuna masu zama masu wannan aiki na kafurci yadribu ba'dukum riqaba ba'd wannan shine aikin kahurtin sharan ku yana yana sare wuyan share ala liyuballigh shahidul ghaib manzo sallallahu alaihi wasallam ku saurara wanda kenan ya isar da sako ga wanda wanda bayyana fala'alla ba fala'alla ba'da man yablughu an yakuna aw alahu min ba'd man sami'a ce tana wani wanda labarin zai zo mishi ya kasance ya hi fahimtar shi ya fi samun fikihu a cikin shi fiye da fiye da wanda wanda ya saurare shi yanan ba mamaki wani ya ji labari amma wanda za a isar da labarin gare shi ya kasance ya fi fahimtar labarin fiye da wanda wanda ya ji labarin saboda mutane kowanne da abin da Allah maɗaukaki bai wadda Allah maɗaukaki ya mishi fin maƙala bayan haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala hal ballag ya ce ku saurara shin na isar ala hal ballag shin na isar kulna na'am muka ce abin na'am ka lalle ka isar kuma manzo sallallahu alaihi wasallam kenan shaida qala allahumma shahad yace Allah kai ka zama shaida ka zama shaida akan haka mahallin shahida cikin hadisin wadahin إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا matsayi da shi ne mun daudewa mu ya akwai tambaya game da ba wannan hadisi ya zo wannan cewa mutum yana tahiya kamar cikin abun ga gona yana buƙa abun yana wannan yana buƙatar kamar mangoro haka ka gajar dan mutane kana iya shiga ka ci ko kuma ka abun ga da kwai dabbobi kana tatsa kana tatsa ka sha wannan kamar yana cikin abin da shari'a ta ta wannan afu a kan shi kuma shi mai shi ya zo isko ka muddin dai ba ka ɗauka ba ne ba wanda ka ci kaɗai ne shi ba da haƙƙin ne ya wannan ko ba ya buƙatar izini eh famfo waje urf ma famfo daga an sa shi waje kenan kowa yana amfani da shi
Thank you.